أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna Alhamis ashirin ga watan Ramadan hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha biyar ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya mun tsaya aya ta ɗari da biyu zuwa aya ta ɗari da uku don haka insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi daga aya ta ɗari da biyu zuwa ta aya ta ɗari da uku muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ta kasance ita ce makomarmu Allah ce fa'iza ƙazaitu musala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'iza ƙazaitumus sala idan kuka ƙare sallah mun ka ce ba ƙaza'i ake nufi ba wani lokaci ana nufin ƙaza'i ramko wani lokaci ana nufin ƙaza'i yin abu ka aikata shi cikin lokacinsa nan fa'iza ƙazaitumus sala idan kuka yi sallah kuka ƙare fa'iza ƙudiyatis salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا قضيتم مناسككم إذا كنت قال أيكين حج با إن كنت رمك حج دا يكم تشبكم بحكا أجل فيها أنغانيكو الله سبحانه وتعالى تفذكروا الله كو أنبتي الله كاغانا يكاوشي فاذكروا الله shin ya faɗi adadi wani lokaci ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ambato mai yawa ko ba haka ba sannan ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarrua an gane sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sunna ya nuna waɗansu ga adadin da ake yi waɗanda adadi ya zo ga yadda ake yi bayan sallah ana yin talatin da uku uku subhanallahi da alhamdulillahi da Allahu akbar ko ba haka ba ana yi goma goma waɗansu ruwayoyi sun bayyana haka ana yin sha ɗai ɗai ɗai waɗansu ruwayoyi sun bayyana haka kenan wani lokaci kai goma goma wani lokaci kai sha ɗai ɗai ɗai wani lokaci kai talatin da uku uku saɓanin abin da mutane suka tsaya akan shi kullum talatin da uku uku to kaga wannan a bayyane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ga yadda ake yi amma zikiri kan hanya ya halatta zikiri a kasuwa ya halatta zikiri kana tukin mota ya halatta in dai lafuzzan da zaka amfani da su musu saba ma shari'a ba an fi son kai waɗanda aka ruwaito in an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na ƙarshe a cikin sahih bukhari yake cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko ba haka ba wannan an ruwaito shi dan haka kana iya kai wannan in kuma kace subhanallah subhanallah kai zikiri yayi amma ba tare da sai ka kayyade ba in shari'a ba ta kayyade ba amma rashin kayyade shi ke sawar waɗansu ba su iya ambaton Allah wani duk in ba zikiri an ba shi adadi ba sai ina ganin bai da muhimmanci sai ka ce mai kai ambaton Allah dubu talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku sai ce a ta malamin ga akwai ilimi gare su amma ina aya da ta ce ai dubu talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku babu nasu ina hadisin da ya ce ai dubu talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku babu nasu don haka in akwai nasi wanda ya ce ga yadda ake yi to sai a yi in nasi bai ce ga bakin abin da za a yi ba sai a bar shi cikin damarka radda kake da damar ka yi dubu ka yi dubu radda kake da damar ka yi ɗari biyar ka yi ɗari biyar radda kake da damar ɗari uku ka yi ɗari uku bakin abin da hali ya baka an gane addini ko Allah ya ganar da mu gaba ɗaya an gane in nasu wato wa ala junubikum kuma qiyaman kuna tsaye wa qu'udan ko kuna zaune wa ala junubikum ko kuna a sassanku kenan ko kuna kwance ma'ana dai duk cikin halin da kuka kasance in dai shari'a ta ba ku izini fa idza ma'anantum idan kuka samu natsuwa kamila fa aqimu sala ku tsaida sallah irin sallar da kuka saba yi fa idza ma'anantum in kuka samu natsuwa waɗanda sun kace qasaru na a rage raka'o'i ne salatul khawf cikin yaki ake nufi sun kace an kace fa idza ma'anantum kaga in safar ne ko babu matsala waɗanda sun ka ce a da an ka ce in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru wannan saboda lokacin da ayar ta sabka shine halin musulmi ko da yaushe musulmi suna cikin zaman ɗarɗar amma da an ka ce fa idat ma'anantum saboda in ka kai cikin gari inda ƴan uwanka musulmi suke kake da damar sallah shine abin da suka fassara da haka kaka ce waɗancan su ma sun yi kuskure إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حقيقة صلى إن جاء الله تاكسا تي أكم ماسو إيماني musulmai na gari waɗanda suka kira kansu musulmai suka kira kansu masu imani suka kira kansu mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaban abinda aka wajabta kitaban abinda aka rubuta cikin alkur'ani kitaban abinda aka rubuta a cikin lauhil mahfuz kitaban abinda aka rubuta a cikin littattafan da suka gabata an wajabta yin sallah ga al'ummomin da suka gabace mu mawquta abu ne wanda an sanya mishi lokaci ba a barta sagaga ba kai irin yadda kaga dama duk lokacin da kaga dama a'a ba kai na za ka tsara ma Allah irin addinin da kake so ba, Allah ne yake tsara irin addinin da ya kamata a yi, da kai na kake so sai ka ce to yau da na tashi da sahe ina jin ƙarfi. Ko ba haka ba, ya kamata in yi subahir raka'a biyu, in yi azuhur hudu, in yi la'asar hudu, in yi magariba, in yi isha'i. Shi ke nan na tsare sai gobe, rendezvous a demain. ko ba haka ba a'a ba haka nan bane sannan kuma wata rana sai a zo da subahin an samu matsala za ka yin balaguro musamman dan taksi za a tashi wajen aiki musamman dan hiton motoci musamman an yi alƙawarin za a yi wani kasuwanci musamman za ka yi balaguro sai ka ce to ban iya sallah a bari sai bayan sallar isha'i in na kai inda za ni sai in zo in haɗa su gaba ɗaya ko ba haka ba ko ko in kuna da meeting sai a ce to a bari a kare mitin a haɗa salloli guda uku waɗanda ba a yi ba a'a Allah bai bar tsarin gare ku ba ku mutane ku yadda kuke so shi na ya tsara ya ce sallah kaza lokacin ta kaza sallah kaza lokacin ta kaza ko mi kake yi in lokacin yayi ka aje ka yi wannan shi ke nuna cewa kai ka yi imani da Allah shi yasa inda gwamnati take da ƙarfi irin gwamnatin Saudiya in lokacin sallah yayi kowa sai ya liƙe shagonsa dole in kuma ba haka ba to in baka yi don Allah ba ka yi don banza don akwai askarawa sojoji ko kuma mu ce ƴan sanda waɗanda ke yawo shi yasa wanda ma bai sallah sai dai ya kulle kanshi ciki wani shi yana jin baki cikin sai masallaci sai shi sa kuba da ciki oho amma dai sai an liƙe masallaci alama ta addini kenan in an ƙara sallah ko buɗe shagon sa shi yasa da kaje ciniki Saudiya in dai sauran minti biyar ne ko goma sai a ce ma a'a sai bayan sallah inna salata kanat ala almu'minina kitaban makuta don mi don saboda su sun san cewa sallan nan Allah ya umurni kuma Allah ya ba su amana su kula da jama'a mu ko wajajen mu a sallan ma yanzu ba aikacin ne da dama yanzu na larabawa suke zuwa suna muna masallacin ne suna taimaka su yi muna masallaci a cikin ma ma'aikacin da mu lokaci da zancen sallah ma a ma'aikacin ne bai ko taso ba bai taso ba ya za ma a yi sallah amma alhamdulillah yanzu zaka zo ka iske chef de service yana da gemi kuma in lokacin sallah yayi sai shi arwalla dole mabiyanai ya hika ilimin bokon ya hika babban matsayi a cikin gwamnati kuma yana bauta ma Allah dole ka bi kai daga ganin kai baturi ne sai ka sa cravat pardon qu'est-ce que tu as dit wai shi sai ya nuna maka cewa ya ji faransanci irin na faransai Allah ya sauka dan haka dai Allah ya yi ma wannan sanya lokaci ya faɗi lokutanta a cikin alkur'ani malamai suka ce Allah ya yi bayanin lokutan salloli a cikin alkur'ani sannan kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo ta yi bayanin su Allah subhanahu wataala a cikin suratul rum yake cewa fa subhanallah حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله تركي أتبتك الله ونصبع لبينا سكت يا ابنك إن سبحان الله شين ينسلع wani ce ka wanda hausara mallam ban taba jin ta ba ni abin da sani subhanallahi shine a yace subhanallahi a tashi zuwa inda sai ko ba haka ba a'a da Allah ce fa subhanallah sai yace hina tumsuna lokacin da kuka maraita an gane ni maraita kinnan kenan akwai salloli guda biyu azhar da la'asar an gane ni shine tun suna wa hina tusbihuna da lokacin da safiya ta waye ita ce sallar asuba walahu alhamdu fis samawati wal ard wa ashiyan ashiyan shine sallar magriba da sallar isha'i domin suna shigowa ne lokacin al'asha shine dundumi abinda ake ce ma dundumi wanda ba a gani da kyau mutumin da bai gani da kyau da wanda lokaci yayi bai gani to shi yasa an ka sanya mata suna salatul isha an gane ni kuma ana ce mata al'atama saboda duhu an gane ni sana da sunaye da dama kaga alqur'ani yayi bayanin waɗannan lokutan na sallah hilatum suna to amma akwai mushkila guda subhanallahi an ka ce sai malamai suka ce a'a in baka san balaga ba ka koma ita sallah cikin ta akwai tasbihi ko babu wasabbihuhu bukratan wa asila cikin sallah akwai tasbihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko ba haka ba ana yin tasbihi a cikin sallah dan haka in ka zo subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim cikin ruku'i ko ba tasbihi bane to nan أطلق الجزء وأريد به الكل an faɗi sashe amma ana nuhin gaba ɗaya cikin balaga ana amfani da wannan misali da ya ce ja'alu asabi'ahum fi azanihim yana nuhin sashe daga ciki ba duka ba nan utliqal juz'u an gane utliqal kullu wa urida bihi al juz'u nan ko utliqal juz'u wa urida bihi al kull kullu shay'in halikun illa wajha komi zai kare zai halaka illa wajhahu face fuskarsa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba fuskarsa kadai ake nufi ba a'a shi Allah gaba ɗaya yake zama don ba a cewa komai zai halaka sai fuskar Allah ita za ta zamana da haka da yace fa subhanallah nan ya hadi tasbihin amma sallar gaba ɗaya yake nufi وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ba ana nuhin sallar subahin ba tana da Qur'ani a'a karatun da ake yi cikin sallar asuba an gane ni sai Allah kire shi mashhuda alhali ko sallar asuba gaba ɗaya ce mala'iku suke halarta da haka sai an yi hattara kun san lokacin nan fa muna da matsaloli sannan Allah subhanahu wataala ce wa aqimis salata tarafayin nahari malamai sun ce tarafayin nahari sassa guda biyu na yini annahar sashen shi na farko an gane ni shine lokacin sallar asuba dan daga can yake farawa ko ba haka ba sashen shi na farko wato sashe na biyu taraf na biyu shine sallar in mun samu subahin sashi na farko sai mu samu az-zuhur da la'asar sashen shi na biyu domin an ce tsarafun nahar za a raba shi gida biyu idan muka raba shi gida biyu sallar asuba har zuwa midi an gane ni sha biyu na rana in ta wuce kaɗan minti goma sha biyar kaga wancan kote ko wancan sashe ko wancan bangare sallar asuba tana can wanga bangare azhar da la'asar suna can sai Allah subhanahu wataala ce wa zulafan minal laili da kuma lokaci na dare magriba da isha'i su ko sun shigo cikin dare suke ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ce aqimis salata liduluki shamsi an gane ni ka tsaye da sallah duluki shams malamai sun ka ce idza zalati shamsu an kabidiha ko an kabidi sama lokacin da rana ta wuce tsakiyar lokacin ta ko ta wuce tsakiyar sama'u ta kai sha biyu da rabi shine liduluki shamsi sai an ka ce ila ghasaqil layli har zuwa shigowar dare kaga duluki shamsi azhar da la'asar suna nan ana tafiya ila ghasaqil layli har lokacin da dare ya shigo magriba da isha'i wa qur'anal fajri sallar asubahin ta shigo inna qur'anal fajri kana mashhuda da haka Allah subhanahu wataala ya bayanin salloli da kansa hadisi ya tabbata daga imamu ahmad cikin musnad na imamu ahmad da kuma imamu daruqutni da imamu tirmidhi da imamu nasa'i su ruwaito wannan hadisi daga jabir dan abdullah yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ja'ahu jibril jibril ya zo masa fa qala sai yace ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qum fa salli ka tashi kai sallah فصلى الظهر سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر حين زالت الشمس لوكتين da rana ta karkata ta gusa an gane ni daga tsakiyarta kenan sha biyu da minti goma sha biyar shi kenan ya yi in ta wuce za mu zo mu yi bayani sun ma ja'ahu al'asr sannan lokacin la'asar ya zo faƙala sai jibril ya zo ya ce mamman za Allah sallallahu alaihi wasallam qum fa sallih fasallihi kenan ka tashi kai sallace shi shi lokaci na sallah shine fasallihi fasalla al-asra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla al-asr hina sara zillu kullu shay'in mislahu lokacin da kowane abu ya zamanto inwashi ko kuma kurwa sai ta zamanto tamkarsa zillahu sun ka ce mislahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsayar da inwarsa ta zo daidai da shi ko ko zilla kullu shay'in ko wani abu din ma in an ka kalle shi inwa ta ta zo daidai da shi an gane ni aw qala ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sara zillu zilluhu misluhu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato inwa ta zo daidai da shi an gane ni sun maja'ahu al-maghrib sannan jibril ya zo sallan maghriba fa qala yace qum fa salli ka tashi ka sallaci wannan lokaci fa salla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla hina wajabati shams lokacin da rana ta fadi shine wajaba abu ya fadi sai mu ce ta fadi amma ba anan ta fado kasa ba an gane ni a'a ta buya ta bata ba mu ganin ta shine wajaba asalin wajaba da larabci ba abu ya wajaba akan ka ba a'a ya fadi kasa Allah subhanahu wataala ce fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar wajabat junubuha in sashen ta ya fadi ta mutu kenan an gane wannan ko thumma ja'ahu al-isha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo abun ga Jibril alaihi salam ya zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin isha in an ce al-isha sallar isha in an ce al-asha lok abincin da za a ci lokacin sallar isha'i shi yasa suke cewa al-asha qabla al-isha abincin isha'i kafin a yi sallar isha'i in ana jin yunwa ka aje ana tunani fa qala sai jibril ya ce kum fa salli ka tashi ka sallace shi fa salla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla hina gaba shafaq lokacin da shafaqi ya buya akwai wani jajajaja na rana in ta faɗi ana ganin shi ko to in ya buya ya bata ba a ganin shi to wannan lokaci lokacin sallar isha yayi thumma ja'ahu al-subh sannan kuma jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin alfijir ja'ahu al-fajr kenan da ya zo mishi lokacin alfijir faƙala ce ƙun fasalle ka tashi ka sallace shi fasalla hina bari kalfajiru ko bara kalfajiru lokacin da alfijiri ya kullo alfijiri wanda yake as-sadiq na biyu ba alfijiri na farko ba wa qala sai manzo Allah ya ce ma abin nan hina sata alfajru lokacin da alfijiri ya kullo shine sata ya bayyana thumma ja'ahu sannan ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ghad gobe kaga wannan sallah guda biyar da aka yi an gane ni ranar farko ce lizuhri sai zo mai kuma lokacin azhar don da ita aka fara fa qala sai ce qum fa salli ka tashi ka sallaci wannan lokaci fa salla dhuhra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar hina sara dhillu kullu shay'in mislahu lokacin da komai wato in wasa ko kurwarsa ta zabanto daidai da shi kaga nan farkon lokacin la'asar kenan thumma ja'ahu al-'asr sannan yazo mai lil asr lokacin sallar la'asar fa qala qum fa salli yace ka tashi ka sallace shi fa salla al-'asr sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci al-'asr hina sara dhillu kullu shay'in mislihi lokacin da komai in wasa ta zabuso tamkar sa biyu ta yi tsawon sa biyu kenan in kai kana mita ɗaya ko metar ɗai sai ya zamanto lokacin da kurwaka ta zamanto metar biyu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla thumma ja'ahu lil maghrib sannan ya zo mai lokacin sallan maghriba waqtan wahidan irin lokacin da ya zo an gane ni bai canza ba lam yazal anhu bai gushe ba thumma ja'ahu lil isha sannan ya zo mai lokacin isha'i hina zahaba nisful layli lokacin da dare ya raba ya kai tsakiyar dare an gane ni aw qala thuluthul layli wata riwaya rawi yace thuluthul layli ko ko lokacin da wato dare ya zo kashi uku na dare kenan wancan dare ya raba wannan kuma a katsakiya guda uku rawi yayi shakka zamu zo muga sabanin malamai akan wannan fa sallal isha sai yayi sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ja'ahu lil fajr yazo mai lokacin al fajr hina safar lokacin da safiya ta dan waye ana gani shine hina safar wal layli wa subh idha asfar ya fito ga fili ba yayi balaguro ba ake nufi jiddan ana ganin safiya ta waye fa qala sai yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi jibril qum fa salli ka tashi ka sallaci wannan lokaci thumma qala sai jibril yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma baina hadaini waqtun tsakanin wannan da wannan lokaci kaga wannan an karantar da shi lokacin sallah rana farko sallah azhar aka yi ta an gane lokacin da rana ta karkata rana ta biyu sai aka yi ta lokacin da inuwar wato mutum ko kuma abu ta zamanto tamkar shi kaga kenan an nuna mai lokacin farko an nuna mai na ƙarshe rana ta biyu sai aka zo aka yi sallah da shi azhar al'asar rana ta farko aka yi sallah da shi lokacin da inuwar abu take tamkar shi dai an gane ni rana ta biyu sai aka yi lokacin da ta zo har ta kai tamkar shi biyu an gane ni sai aka nuna mai lokacin farko da lokacin ƙarshe malamai suke cewa lokacin ikhtiyari da laluri an gane magriba sai ya zo lokaci amma kuma sai sake zuwa wannan lokacin sai ya nuna lokaci nawa gare ta daya an gane ko sannan isha'i ya zo ya yi sallah da shi lokacin da shafaƙi ya ɓuya ga gobe sai ya zo ya yi sallah da shi lokacin da ya kai sulusi ko nusfi za mu zo mu bayanin wannan kaga ya nuna mai kenan ƙarshen lokaci in mun ɗauki sulusi lokacin isha'i ƙarshen shi kenan ko ko tsakiyar dare shine ƙarshen lokacin ta an fahimci wannan da kyau sannan sallah asuba na farko sai ya zo lokacin da alfijir ya keto aka yi sallah na biyu sai ya zo mai sai lokacin da safiya ta waye rana ba ta kullo ba amma safiya ta waye sai yayi sallah sai ce mai to lokaci yana tsakankanin waɗannan wannan hadisi hadisi ne wanda ke ingantacce to anan kafin mu shiga cikin bayani don saboda akwai maganganu masu yawa magana ta farko shine cewa masu zakkuwa da manto suna diba mana su ce muna internet na diba saman satellite satellite ta ce in wanga yar ba sai ba lokacin sallah bai yi ba sai mu tambaye ka daga ina ka samu wannan kai ku sai ga mutane da ke da su ce ah no satellite ka samu wannan portable kina shi na aiki da internet an gane ni ko internet lokacin sallah bai yi ba ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da internet bai aiki da internet ba idan yanzu babu internet musamman koko babu wuta koko ka tafi inda salularka batiri caji ya dauke sai kai kaka to ga lokutan da musulunci ya bari duk inda zaka duniya da dan birni da dan kauye da waye da waye ba mu ce ba a amfani da na'ura ba zaka taimaka muna amma yanzu in yi sallah misali in ga rana ta kai tsakiya ta karkata kai ko na'urar ka ta diba ta ce lokaci bai kai ba to da wani za a aiki nafsi zama aiki da shi koko da na'ura zama aiki da ita don haka muna ganin irin wannan abubuwan yanzu suna yawan da suna yawan maimaituwa shi yasa muke son mu ja hankalin ku to sannan kuma akwai ababen da suke kawuwar matsala waɗansu lokuta da aka yi sabani kansu wanda wata rana za ka iya iske sabani ya taso kai baka san inda za ka fuskanta ba ko ba haka ba saboda wannan hadisi shi kaɗai ka sani to za mu ɗan taɓo daga cikinsu akwai hadisi wanda yake ya tabbata cikin sahihi muslim na abi qatada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakhruju waqtu salatin hatta yadkhula waqtu ukhra lokacin sallah bai fita sai lokacin wata ya shiga to kaga an ce ma haka nan wani da ya jonga hadisi an ce ingantacce na cikin sahihi muslim inda qur'ani na ce to kajiya kuma can sun ce kaza can sun ce kaza su za mu zo mu bayani kansu in kuma wanda an dan qur'ani na ce alhamdulillah kaga ni na samu sa'a kenan sallah asuba sai in yi zamana ina ina so ma ina taya ta service in yi aiki na in ga midi ta sai in zo sai in yi sallah asuba tunda an ce lokacin wata sallah bai shiga sai lokacin wata sallah ya zo ko ba haka ba to a ba haka ake nufi ba an yi itlaqi amma abin yana da ka'ida yana da dokoki bari kace ita sallah asuba sai an kace mai ma baina hazaini dan da aka yi sallah da shi ba inda lokacin ta ana nufin sai ya kai wancan lokaci da bari za a yi sai lokacin karshe inda zai kai midi amma kaga da ya sallah da shi ta farko da alfijir ya keto sallah ta biyu sai ya sallah da shi bayan haske ya bayyana amma rana bata bullo ba kaga wannan zai fassara maka wannan hadisi don kaka dauki wannan ka ce a midi trans ma mallamai sun ce ai lokacin sallar subahin na wannan magana ta farko kenan abu na biyu akwai wani sabani tsakanin lokacin sallar azhar da lokacin lokacin sallar la'asar tsakanin jamhuru da hanafiya shine cewa lokacin da jibrilu ya zo ya yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta la'asar lokacin da rana take kullu shay'in mislahu rana ta biyu mislaihi a wajen hanafiya sai suka ce a'a lokacin sallar la'asar bai farawa sai ya zama to dhillu kullu shay'in mislaihi an gane ni kenan su lokacin su na farawa ne lokacin da ya zama to komai inuwarsa ta kasance wato ribin su biyu su suna kafa hujja da wani hadisi hadisin nan kuma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma baqa'ukum fi ma salafa qablakum misalin wato zaman ku na duniya ko ko matsayin ku a nan duniya bisa ga al'ummomin da suka gabace ku min al'umam an gane ni kama baina salati al-asr an gane ni kamar tsakanin sallar al-asr ne ila ghurubi shamsi zuwa ga faduwar rana menene hadisi yake karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace utiya ahlul kitabi utiya ahlut tawrati tawra an ba mutanen at-taura at-taura fa amilu sai suka yi aiki hatta idan tasafa an-nahar har sai lokacin da yini ya kai tsakiya thumma ajazu sai suka kasa fa utu qiratan sai an ka ba su qirati guda kamar yadda ake cewa qirati abu ne mai girma wanda yake yana kai tamkar dutsen hudu ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل wuko mutane injila an ka basu injila fa amilu sai suka yi aiki da ita ila salati al-asr har zuwa ga sallar al-asr thumma ajazu sai sun ka kasa fa utu qiratan qiratan sai aka basu qirati qirati thumma utina al-qur'an mu ko bayan su sai aka bamu al-qur'ani fa amilna ila ghurubi shamsi sai muka yi aiki da shi har zuwa faduwar rana wa utina qiratayni qiratayni sai an ka ba mu qirati biyu biyu fa qala ahlul kitab sai ahlul kitab suka ce ay rabbuna ya ubangijin mu a ataita haula qiratayn qiratayn yazo dan can ka ba su qirati biyu wa ataita na qiratan qiratan mu ko ka ba mu qirati guda guda dai dai wa nahnu aktsaru amalan alhalikum mun fi su aiki mai yawa qala allah ta'ala sai allah yace hal zalamtukum min ajrikum min shay shin na tauye muku daga ladaku wani abu qalu la suka ce a'a qala sai allah subhanahu wa ta'ala ce fa huwa fadli wannan falala falala ta ce utituhu man asha ina bayar da ita ga wanda da su wannan hadithin imamu bukhari ya fitar da shi kuma imamu ahmad da sauran malaman hadisi sun fitar da shi to kaka abu hanifa ya ce to idan muka kalli wannan hadisi cewa mu an ba mu lokacin la'asar zuwa faduwar rana in muka ce lokacin azhar yana farawa lokacin da rana ta karkata daga abin nan ta karkata daga tsakiya muka ce lokacin la'asar yana farawa lokacin da rana take tamkar mutum tsawonsa to zai zamanto lokacin la'asar lokacin la'asar zuwa faduwar rana ya fi tsawo ya fi tsawo bisa ga wannan lokaci domin daga sha biyu zuwa karfe uku da rabi misali to daga karfe uku da rabi zuwa karfe shida na marece wanne ne fi tsawo kaga wanga na la'asar ya fi tsawo kenan sai ya nuna wannan hadisin ya nuna cewa ashe lokacin la'asar ya kamata ya zama to mafi gajarta yace to shi yasa yace sai ya kai tamkar mutum guda biyu ya zama to kaga hadisin jibril bai bai amfani da shi sai amfani da wanga tsari na cewa an yi sallah da shi lokacin da lokacin da ya kai tamkar biyu sai mu ce a'a jawabi anan shi hadisi misali ne yake basowa ba lokacin sallah bane wanga hadisi na jibril ya zo yayi bayanin min ya zo ya yi bayanin lokutan sallah karara wannan hadisi misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga muna abu na biyu ita sallar la'asar tana da lokacin daruri an karɓi lokacinta ne na ƙarshe kamar mun zo lokacin ƙarshe ne na sallar la'asar zuwa kafin ta faɗi to wannan lokacin kuma shine mafi karamci ba wai ana nufin tun farkon lokacin sallar la'asar bane muka fara ina fatan kuna fahimtar misalin da kyau don saboda ka aka maka hadisan a zo a bubbuga ka a ce ma nan bukhari ya ce kaza nan imamu muslim ya ce kaza nan maliku ya ce kaza to kuma duk hadisan da ka kada haɗa su ga abin da ake nufi to in ba baka fahimta ba wannan yake sawa zan yi amfani da wannan dama an gane ni shine cewa wannan mushkila ta kasance har a masallacin makka kafin daula wannan ta saudiya ta tsayu a masallacin makka hanafiya da mazhaba ta malikiya da kaza da kaza suna da matsala ta lokuta musamman wannan lokuta ta hanafiya ba sa yin sallar la'asar tare da kowa su suna yin sallar la'asar ne lokacin da wato rana wato inuwar abu ta kasance tamkar su guda biyu wani lokaci sai su sallah tare da waɗancan ɗan malikiya amma nafila ce ba su ɗauke ta kamar sallar farilla ba sai wancan lokaci suke yi an gane ko sai ya zamanto masallacin makka sallah hudu ake yi malikiya suna sallah daban shafi'iyya suna yin sallah daban hanabila suna sallah daban an gane ni su kuma hanafiya suna sallah daban shafi'iyya su ma suna sallah daban sallah hudu shi yasa kowane kotu yana da inda yake yin sallah kuma yana da limamin sa amma lokacin da gwamnatin saudiya ta zo bayan sun yi tauhidul mamlaka sai suka kashe suka mayar da sallah daya an gane ni dan haka kuma sallacin makka an samu wannan sabari amma akwai abin da nake son in ce anan yanzu kaga wannan waɗanda suke suka ga musulunci ko waɗanda suke suka zuwa ga mazhabobi ko waɗanda suke suka zuwa ga hadisai kafirai ko ko waɗanda suke suka bisa ga fiqh musulunci ko kuma waɗanda ga kiran kansu ɗan alqur'ani sai sai to kajiya wai an ce malikiya su yi sallah daban shafi'iyya su yi sallah daban waɗannan su yi sallah daban waɗannan su yi sallah daban to wannan ina musulunci yake ko ba haka nan bane ai wannan fiqhun shine ya kawo wannan sai mu ce a'a na farko ko ko sai shi ka maka fatawa in shi na son shi wasa da hankalin kai ce maka wai wai har an taba wata tambaya wai ya halatta dan malikiya ya bi dan shafi'iyya sallah dan shafi'iyya ya bi dan malikiya sallah wai kaji wai ana zancen musulmi wai su suna zancen dan shafi'iyya ya bi kaza ya bi kaza ya bi kaza shikenan kai ko sai su ja hankalinka daga nan sai ka bi su to bari ka ci na farko wannan sabani da an kai jamhurin malamai lokutan su na sallah ɗaya ne hanafiya suka saba kuma an nuna musu cewa wannan bai dace da wannan lokacin nasu ba domin domin can misali ake basuwa wannan ko tabbatar da lokaci ake yi wannan na farko kenan abu na biyu sallah lokaci biyu gare ta lokacin ta na farko da lokacin da zai kai karshe ikhtiyari da daruri yana da kyau ka fahimci wannan don in ba mu fahimce shi ba shi yake sa muke samun matsala wanda ya sallah karfe goma sha biyu da minti ashirin ko sha biyar a zage shi wanda ya sha biyu da rabi a zagai wanda ya yi karfe ɗaya a zage shi wanda ya biyu a zage shi wanda ya uku a zage shi duk babu abin za zagi saboda bi saboda dukkan lokacin ta muttasi'a ne illa dai in kana musulmi kai kokari ka batar da ita lokacin farko don baka san ko kana kai karshen lokaci ba in ma baka yi ta bane in dai ba lokacin ta bane ya fita kai ba abin zargi bane tunda Allah ya bata lokaci mai tsawo wanda za a gabatar da ita dan haka da mai yin sallah sha biyu da rabi da mai yin sallah karfe biyu babu wani wani zage wani duk cikin lokacin ta ake ina fatan muna fahimtar wannan da kyau saboda kun san irin waɗannan ababen suna kawo matsala kowa yana ganin nashi ne daidai alhali in muka koma cikin littattafai duk waɗannan abubuwan mufassala ne to zagi na biyu abu na biyu wannan sallah da aka yi zamanin gi aka yi sabani yau gashi an zo musulmai da gwamnati ta zo mai karfi ta haɗa mutane suna yin sallah lokaci guda in ba ma wanda ya san tarihi ba bai san an yi zamanin yin sallah hudu ba a masallacin makka mun fahimci wannan da kyau abu na gaba wanda ke cewa ya halatta dan shafi'i yayi sallah bayan kaza wannan yayi karatu sai kaji an ce to jina Allah kamar ba musulmi ba to shi dan shafi'i ba musulmi bane suke zuwa suna kama mutane wannan matsala sai mu ce kai wannan waɗansu malamai ne suka faɗi wannan magana ko ba haka ba mu nan yanzu da dan shafi'i da dan malikiya da dan wa da dan wa duk ba suna bin juna sallah ba ko ko ba suna biya to dan wani malami ya kawo wata magana shin duk malaman musulunci na duniya haka suka faɗa ko ko waɗansu na suka kawo wannan qadiyya sannan kuma shin da wani yace za a bi wani sallah shin shi dan shafi'iyya ya kafirtar da dan malikiya ne ko ko dan malikiya ne ya kafirtar da dan shafi'iyya ko kaza ko kaza shine muke tambayar ka ko ko in wani dan shafi'iyya misali ya kafirtar da wani shin musulunci ya yarda da wannan ko ko musulunci bai yarda da wannan ba shin malamai sun yarda da wannan ko ko malamai ba su yarda da wannan ba amma saboda yana son yayi suka yana son yayi suka musulmi da musulmi an gane ni misali kana da damar da yanzu misali mutumin da yake fasiki zai bada sallah ga mutum nagari zai bada sallah wanne zaka ji ai ba sai an ce musulmi da kafiri ba za a cewa ya halatta ka wani sallah ga mutum kamili zai bada sallah malami mai ilimi ga wani dan giya ya zo zai sallah dan giya duk da yake ba mu cewa ba abin dan sallah giya ba haramun bane amma dai fasiki ne ko ba haka ba sai ya zo zai tada sallah sai an ka ce wanne za ka bi sai ta ni ga wanda zambi gaskiya wannan wanda bai shan giya shi zambi to ai ba don wai na ta dan giya kafiri bane amma haka suke son sai su nuna cewa a'a ka su waɗancan sun kafirtar da wani amma ku ji su waɗanda suke cewa qur'ani kin ne ba su bin juna sallah yanzu shi shugaban su na Kaduna ya nuna cewa wancan na Kano Sale kafiri ne ba musulmi bane shi ko wancan ya nuna wancan kafiri ne don ya zo da abubuwan da ba su kan addinin musulunci shi ko wancan ya ce yana aiki da hadisi a fakaice sannan shi wancan in zai sallah raka'a guda yake yi sannan akwai sallolin da baya yi baya yin nafila baya yin kaza baya yin kaza shi wancan yana sallah biyar to ya aka suka yi sabani tsakankanin su wa junan su kuma alhadi suna rike da alqur'ani kaga wannan duk shuruta ne shirme ne suke yi duk musulmin duniya sallar su iri ɗaya ce sai mutanen da suke nan wanga yace dan tsaf wanga yace bai ruku'i wanga yace raka'a guda ya gani wanga yace shi bai ma ga sallah ba cikin alqur'ani wanga yace kaza wanga yace kaza abubuwa ga sunan saboda an bar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka ina son mutane su fahimci wannan illa magana ta karshe kan lokacin sallah shine cewa wani hadisi wanda yake ya wanga hadisi na wanda aka koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah ya ce lokaci na ƙarshe shine sai abu ya zama to mislaihi an gane ni lokacin la'asar kenan daga lokacin da kurwarka inwarka take a matsayin tamkarka har ta zo gida biyu ko ba haka ba to kaga wannan hadisi ingantacce na kuma wani hadisi ya zo yana cewa waqtul asr ila an tasfarra shams lokacin sallar asar sai rana ta yi jajajaja sai a ce to ai in ta yi jajaja wannan lokaci inuwa ma ta wuce biyu ɗinka ko ba haka nan bane sai ce maka to ai duk hadisi na kaji wancan hadisi na wancan hadisi na sai mu ce a'a wanga da aka faɗa an ka ce ila an tasfarra shamsu lokaci na farko da an ka ce tana tamkar ka koko inuwar ka tana tamkar ka biyu lokacin ta ne wanda an muhaddadi akwai waqti da aka ce ma waqtu daruri waqti na lalura to shine ila an tasfarra shams an gane kuma babu sabani don Allah ya kawo wani hukunci daga baya ya ƙara wani hukunci ba a cewa Allah ya tubka da walwala ka gane ni shine suke cewa an yi tanakudi ba tanakudi bane can an koya mai sallah lokacin farko daga baya rahama Allah ta ba da damai ya ƙara ma bayan shi lokaci yana da izini ya ƙara kuma da izini ya ƙara amma shi bai yarda ba tunda shi bai so ayi aiki da hadisi sannan sallan magriba da suka yi sabani kanta saboda an ce cikin hadisi na Jibril lokacin da ya zo lokaci na farko gobe irin wannan lokaci ya sake zuwa shi ko wani hadisi yana cewa wa waqtu salatul maghribi ma lam yarghib ash-shafaq lokacin sallar isha'i lokacin sallar maghriba wa waqtu salatul maghrib ma lam yarghib ash-shafaq matukar shafaqi bai buya ba lokacin mi lokacin sallar magriba ne to kaga wannan kuma hadisi ya nuna ana iya samun lokaci biyu uku tun da kafin shafaqi ya buya ana samun minti 30 ko ba haka nan bane sai su to kai kajiya to kaga an kai haka a'a wancan lokaci da aka koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallah an bashi lokaci guda daga baya Allah cikin rahamarsa da ganin damarsa sai ya dauka ya ƙara ma bayinsa lokaci ba a cewa an yi tufka da walwala don yanzu in nace zan yi abu kaza kuma ba zan yi shi ba to in ya zamanto abinda nake nufi da safe ba zan yi ba da marece zan yi kaga ba a cewa na karyatar da kaina amma inda na ce ban yin shi ban yin shi karfe kaza da lokaci kaza to in ni shi wannan lokacin lokacin da aka cewa nayi tanakudi nayi tufka da walwala sannan kuma qadiyya ta karshe sai lokacin sallar isha'i da aka zo aka ce sallar isha'i thuluthul layl sannan aka zo aka ce lokacin isha'i nisful layl an gane ni shi ko wani hadisi ya ce hatta yadkhula waqtul ukhra sai lokacin wata sallah ya fito lokacin wata sallah ga shiga mun kace ba haka ake nufi ba a'a ita isha'i suluful layl shine daga wancan zuwa lokacin ta shine lokacin da wanda an ka zaba nisful layl tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce yayi sallah da sahabban sai ke cewa da dan ma in tsananta musu ba da na yi sallah da su tsakiyar lokacin wato lokacin dare sannan kuma hadisi ya tabbata na Anas wanda yace manzo Allah akhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal isha'i ila nisfil layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah har zuwa tsakiyar dare sannan yayi ta kaga wannan hadisi ingantacce da sai mu ce lokutan fadada su akai daga baya Allah kuma cikin rahamarsa yadda yake cewa yayi muku kaza daga baya ya kara muku al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-idda uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna Allah ne ya ga dama shi adda addinin shi ba kai ne zaka zuwa ka nuna mutane da su yi addini ba ina fatan kuna fahimta ta saboda kun san lokacin namu wanga lokaci abubuwan suna da yawa to shi yasa inna salata hakika ita sallah kanat ta kasance kuma bata gushe ba har yanzu alal mu'minina gummu minnai masu imani imani na gaskiya ba imani na gado ba ba imani na nagada ba ba imani na nationalite ba uwata da ubana Nigerian ne ko baka sallah ba irin wannan imani ba imani na bin Allah abinda Allah ya ce kayi kayi abinda Allah ya ce ka bari ka bari kana ta kasance bata kushe ba alal mu'minina akan mu'minai kitaban abinda Allah ya wajabta mawqutan kuma an sanya mishi lokaci kun ji lokutan Allah yayi bayanin su cikin alqur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su dan haka dole matasa a kiyaye sallah duk mu duka al'umma musulmi ya kamata mu kiyaye sallah inda babu larura Allah ya ce ayi sallah cikin lokacin yaki kana zamne kai ta kirkiro wa uzurra na iska na banza da yohi kawai kamar za ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala wayo wai kai kana ganin kayi wayo kamar jiya da muka baku labarin waɗanda waye mutum ya mutu bai sallah kirista ko ko wani ma wanda sallah ba ta bai kamar cikin ma'aikata manya manyan ma'aikatan ƙasa sai ga an kawo muhammada ansa waɗanda suke kallon mu daga nesa ta yi gusa abin da kiri da muhammada ba wata mace ta annan mai yin bege na addinin musulunci ko can gidan radio sun ka ɗauki ba mu sani ba illa ma ina ganin ta rasu dan sun taɓa nuna cewa wani lokaci ta rasu ko ba karan bane aka kawo ta tana yin waye bege wai wannan shine abin begen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta ce mutane mutane suna zamni suna ta murna mutane ku duba muhammada wai wannan shi gani musulmi na to wannan begen in mun ce muhammada wani bai gane ba amma wata mai ce mai bege ta daga cewa muhammada duk babban da ya mutu na kasa sai a samai ko shi na sallah ko bai sallah an ko ba haka ba to wannan muhammadin da an kasa sai ga mutanen ta Allahu akbar Allah ya ji kan musulmi mutum bai sallah Allah ya san kowa ne ne fa na biyu mutanen daga kokarin su koyi wa iza matal abdu akwai wani babi nan cikin qawaidi wa iza matal abdu ja'ahu shi qabrihi munkarun wani kiro fa ya kula wai tambaye kabari mu mun yarda da ana tambaye kabari ko ba haka ba ba ƙarya ta muke ba amma dan ka harta wa iza matal abdu in baka sallah dan kana tiya kana tambado ɗinka ka kare baka sallah baka salati babu ruwan ka kai harkokin ka kai na duniya ka ce ka harda cewa izamatul abdu da ka mutu ka zo cikin kabari kai wallahi baka iya ba dan wallahi in mala'iki ma wani kallo in baka sallah wallahi da bai cewa zakai da haka ba wai izamatul abdu zaka koyo ba ka koyi wanda aka sallah kai sallah cikin lokacin ta in ka zo Allah zai tabbatar da kai kamar yadda bayani ya kamata Allah ya taimake mu sai Allah ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم kada ku yi rauni wajen neman waɗannan mutane ma'ana wajen yaƙar kafirai asalin wala tahinu asluhu wala tauhinu daga wahana yauhinu sai a shahe wannan wawun saboda illar da malaman safu suka faɗa wala tauhinu sai an ka ce wala tahinu wa'ada ya'idu ba a cewa yau'idu an gane ni wala tahinu kada ku yi rauni allamu lamun nahi ce wala tahinuna kenan sai Allah ce kada ku yi rauni fi ibtigha'il qaumi wajjan wato neman kafirai ma'ana fito na fito da kafirai duk abin da suke yi ya kamata ka ku ji tsoron su domin ku kalle Allah duk abin da suka takaba da shi Allah ne ya ba su kuma ba yadda za a yi ƙarya ta rinjaye gaskiya sai dai ta zo ta yi bushasha ta tashi sama ko ba haka ba in ta yi abin da ta kai ta ƙari gaskiya ta zo ta yi aikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, In takunu ta'lamuna, haƙin kuna jin rauni, kuna jin raɗaɗi, ta'lamuna sai kayi hankali mai karatun Alƙur'ani, alhamza ce, ba ainun ba ce, don suna karanta shi da ainun, sai su karanta, In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. A'a, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun alhamza ce ba ainun bane alhamza tana fita karkashin makoshi nan a ainun kuma tana fita tsakiyar makogaro a dan haka sai a ce in takunu ta'lamuna daga nan an ka samo azabun alim in kuna jin radadi kuna jin ciwo kuna tunanin ƴaƴanku bi za su kasance in kun mutu kuna tunanin kaza kuna tunanin kaza ko ko in an sare ka da takobi za ka ji ciwo fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su ma suna jin rauni irin yadda kuke jin rauni suna jin radadi irin da kuke jin radadi mutane ne tamkar ku daidai Allah ya baku kowa da musulmi da kafiri kowa awa 24 gare shi a duniya ko ba haka nan bane kenan kowa inda zai sa lokacin shi ne to amma me ya samu ba mu yin komai suke yin komai komai sai sun yi muna saboda sun sa lokacin su cikin aiki da bincike mu ko ba mu sa lokaci ba muna nan muna kwana muna jiran su kashe motoci su kawo muna su kashe kaya kosho ka zo ka saye ka ce wallahi american ta kasan shi gaya yaso yazo yaso wandon kosho american in ya so kalishon kahiri yanzu zaka yi wanke yasa kuma shi na ganin ya haikuwa duk duniya eh subhanallah in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun yadda kuke ji haka suke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun sannan kuma kuna kauna an gane ni kuna tsammani ga Allah ma la yarjuna abinda ba sa kauna ko abinda ba sa tsamma'a ko abinda ba sa buri wadansu malamai suka ce a'a ba a cewa wa tarjuna min Allah ma la yarjun ba ku tsammanin abinda ba su tsammani domin su suna ganin akan gaskiya suke ko ba haka nan bane قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون كما هكذا نبني su suna ganin akan gaskiya suke kenan mu muna ganin akan gaskiya muke muna jiran lada su kuma suna jiran lada to idan aka ce wa tarduna min Allah ma la yardun a'a to ku kuna tsammanin aljanna su ba su tsammanin aljanna ba haka nan bane su ma aljanna suke son su shiga to kaga wannan fassara ba za ta yi ba shi yasa waɗansu malamai suka ce dan tarjuna ana nuhin takhafuna kuna tsoro irin tsoron da ba su yi ba Allah an gane ni domin su ba Allah suke tsoro ba uqubar duniya suke tsoro an gane ni shi yasa malakum la tarjuna lillahi wa qara mi yasa ba ku tsoro an gane ni ba ku tsoron Allah nan ar-rajab mana al-khawf ba ku tsoron Allah subhanahu wataala irin yadda ya cancanta a ji tsoron sa kamar da waɗansu malamai suka faɗa waɗansu kuma suka ce tsamma a ake nufi tsammani ko buri hamma a wannan wurin to amma dai in har tsoro ne ba su tsoron Allah domin la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah tsoron da suka yi muku yafi tsoron da suke ma Allah subhanahu wataala wadansu malamai suka ce a'a raja'in nan yana nan wurin sa wa tarjuna min Allah kuna buri gun Allah ma la yarjuna abinda ba sa buri ma'ana su kansu suna neman burin aljanna bisa ga aikin da suke yi kashe mu da suke yi da yakar mu da suke yi da sharrin da suke muna suna neman aljanna wasu daga cikin kafirai dan wadansu sun san akan banna suke amma mu kuma muna burin aljanna mu burin mu akan gaskiya ne an kawo muna alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi muna bayani kenan burin mu na gaskiya ne amma kuma su ko burinsu na ƙarya ne saboda ba su tsaya suka binciki addininsu ba ko ba haka ba malamansu suna musu ƙarya kuma suna karɓa wannan buri ne na ƙarya kenan in kai yarda da alƙawalin maƙayyaci kai ne ka halakar da kanka shi yasa kenan wa tarjuna min Allah ma la yarjun dan ku Qur'ani kuka gani Allah ya muku alƙawari kuka bi su ko waɗansu mutane na ga musu alƙawarin ƙarya sai a ce in kai kaza kana da kaza a sai da ma kilan aljanna a sai da ma kaza a sai da ma kaza baka tsaya kai amfani da ni'imar ka ta hankali da Allah ya baka ba ka gane ina ne addinin gaskiya yake kenan da haka burin da suke yi ba na gaskiya bane shi yasa Allah ya kore shi yace ma la yarjuna an gane wannan ko Allah ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ce wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wata'ala aliman masanina Allah ya san komai hakiman Allah gwanina duk abinda Allah yi shine daidai babu kuskure a cikin sa Allah bai dauka abu ya aza shi in ba wurin sa ba shi yasa duk abinda yazo a cikin tunaninka kaga kamar abin nan kai a hankalinka bai dace ba sai ka koma ka san ilimin Allah yana saman ilimin ka kenan dan haka kai bai dace ka ce don me Allah yi kaza ba don me Allah yi kaza ni yasa Allah ya mawa ni kaza ni yasa Allah bai yi kaza ba ni yasa Allah bai kawo a cikin lokaci kaza ba wannan ba aikin ka bane Allah shi adda cikakken hikima shi adda cikakken ilimi to kai ina kaga ilimi irin na ubangiji ina kaga hikima ta ubangiji wannan motsarwa ce mu tashi mu daga aikin Allah fiye da kafirai mu sanya dukiyoyinmu da addinin mu cikin aiki shi yasa kullum Allah yake kira fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun kajiya wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum ku tashi ku sa kawuran ku ku sa dukiyar ku ha antum haula'i tud'aun litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wa la tahinu wa la tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massa al-qauma qarhun mithlu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin mu muna son aljanna kuma kafirai su bi mu aiki yanzu gashi nan coci coci sun yi masallacin dai a sa ma coci kuɗi masu yawa musulmi su koma baya malamai coci baka taba ganin fasta ba ko pastor yana yawo yana neman taimako amma malaman musulunci kullun sai dai a ce malamai ba su da aiki sai kwaraka sai roƙo to ita dukiyar musulmi ta mice kai musulmi idan baka taimaka ma addini dukiyarka ba wa zai taimaka ma addini amerika za ta ba mu kuɗi mu gina masallacin ne a nijar koko daga sama ta bakwai Allah ce zai zubo yan jika goma goma ya ba malamai su su yi aikin addini su je su yi karatu su ba da rayuwar su ga karatu su bar iyalan su je su nemo ilimi sannan su zo su zama su karantar da al'umma kuma su je su nemo kuɗi su aje cikin bankuna duk mutumin da adda matsala kuma su su yaye mai matsala ta sannan ayi addini haka ne za a yi addini ina gidajen rediyon da musulmi suka buɗa ina ayyuka na musulunci kullum ana gani ana komawa bayan muna jiran sai kafirai sun zo sun kawo taimako sun kafirtan muna da al'ummominmu a cikin ƙasashenmu mu wannan abin ba zai taɓa yiwa ba da haka dole in dai ana son aljannan nan dole sai an tashi tsaye bai dace a ce kasarai ba sun fi musawar dukiya don mu aljanna muka tunani su kuma suna ne aljanna to wani na fi cancanta ya kawo ya kawo dukiya to me yasa abin da suke yi mu ba ya kawo ɗaya daga ciki in kafirai suka taimaka a cikin addinin su da miliyon ɗari in aka zo wajen musulmi in ba a yi anniya ba da jikka ɗari za a tashi to jikka ɗari da miliyon ɗari ya za a yi ka kusanta su ko miliyon guda an ka samu an yi kunya kai ko miliyon ɗari da miliyon ɗari aka samu an yi kunya don ya kamata a ce mun fi su amma ina in ka diwa duk harkar musulunci ya an ce an shigo wajen kuɗi to yanzu na kana jan ɓace ɓace cin mutumci mallaman kullum suna cikin talauci illa ma rahima rabbi shi yasa da an ba su amana ma canjewa su kai sai a ce maciya amana ne saboda mi ina malami yana zaune bai da kuɗi an bashi jika biyar dama malaman siyasa bin yan siyasa bin suke so kenan shi yasa ga malami in za a taron siyasa duk sai an yawon ko ina da shi malam il faut venir nous faire la fatiha shi zo shi fatiha sannan kuma karuwai su kada ganga a cashe ayi kuwa a ce sai wane sannan a ce da shi duk sai an yi yawo da shi garuruwa ai mai ambilar ta jika hamsin ya san gaskiya ne amma waɗanda ada dukiya ta Allah da annabi sun taimaka mai sun kare mai mutunci shi busu yi ba a koma a shiga cuwa-cuwa in za a aikin hajji malami ya kai shekara arba'in yana koya mutane aikin zuwa makka sun ki taimaka mai har ya gano su ya gane ba su sun taimakawa sai shi musu dubara ce to tun da masu makar na nima bari in musu iyaka mallami sai zo ce mai to alaji sabka qur'ani ne ka so amin mallai ce to gaskiya bari in faɗa maka sabka an yi taima sabka akwai sabkar da ba a taɓa ma irin ta ba sai ji gawar ta malam gawar ta malam ce mai to ai ba an taɓa ma sabka qur'ani bakin ka'aba ce a'a ya ce to wallahi ka'aba na kamata a yi ma sabka qur'ani sai to mallan yanzu ya za ta ya ko za a yi kasan dai dole sai an can yanzu sai shi zabura sai ya samo visa ya yo ta can jirgi dole in baka kashe don Allah baka kashe don shi ma sauka alqur'ani shi ma wayo gare shi da haka in ka kiba mutum haƙƙin shi addinin musulunci musulmi ne za su taimaka mishi an gane ni mu taimaka ma junanmu ko malami mallami yana yiwa yana da arziki ba su ma mallaman suna da wani abu akwai malamin da yana da arziki bai taimaka ma addini waye ce mallam bai taimaka ma addini ya kamata mallami in yana da dama ya gina masallaci ya gina masallacin nan ka sai kasa Kuwait ka gani mishari Rashid al-Affasi qanat gare shi tele ta duniya kuma makarantan alqur'ani ne kuma ya gina babban masallaci har ya gayyaci Abdulrahman Sudai limamin Makka ya zo ya yi sallah malami in shi na da dukiya shi ma an ce ya sanya dukiya sai to sai muka samu matsala shi malami in shi na da dukiya yana taimako bai bayarwa wai shi ya bada karatu to ai cewa an kai a bada dukiya ko ka bada ilimi ka bada rayuwa ka ai baka yi annabi ba kuma ka bada dukiya in kana da ita tunda annabi ya bada dukiya da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun gane wannan haka zai sawa addinin ya ci gaba amma mu zamna ba mu taimaka ma juna shine yasa kun ga duniya tana cikin matsala musulmai kullun sai mun zo wajen taimako muke samun problem don saboda kafirran nan yadda muke jin ciwon fitar da dukiya an gane da haka suke jin ciwon fitar da ita amma a ce su da akan ƙarya sun fi mu ƙoƙarin taimaka ma addinin su wannan abin kumya ne ga musulmin duniya gaba ɗaya Allah ya gane da mu sai Allah subhanahu ta'ala ce inna anzalna ilaykal kitab
inna anzalna إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما an buɗe wata kissa sabuwa wadda suke kissa ce tana ɗauke da bayanai masu yawa amma za mu ɗan taɓa kaɗan daga ciki malamai suna kawo sababin nuzul na wannan aya cewa wannan aya ta sabka ne akan wani wato sahabi da ake kira qatada tsan nu'man shi wannan qatada tsan nu'man ya kasance a garin madina da shi da am wato baffansa ko mu ce kanin mahaifinsa ko yayan mahaifinsa shi ake kira am ana kiran shi rifa'a bin zaid to shi rifa'a bin zaid ya kasance a garin madina tare da wannan dan uwan nasa to duk wani lokaci a madina abincin da aka fici shine at-tamru wash-sha'ir abin da suka fici shine suna cin dabino don shine abincin su ko ba haka ba ko wani wuri suna da abincin da shine kowa yake ci amma in an ka kawo wani abinci na daban na marmari sai ya zama to ba kowa yake da halin sayansa ba sai mutumin da yake da dukiya to shi wannan rifa'a ya kasance yana da halin da zai sai makan shi sai ya sai makan shi abincin da aka kawo an gane ni sun ka kawo cikin riwaya wato ad-dafiqa idza ja'at ad-dafiqa wato dafiqa kalma ce wadda da yawan dalibai ba su taba jinta ba da da dalun dafiqatun ad-dafiqatu sune mutanen da ke yin tafiya su yi balaguro su kawo gari an gane ni da kuma mai a garin Madina su sai kira ad-dafiqa ad-dafiqa masu kawo waɗannan ababen daga wato abin da mai kira suna daga waje sannan kuma suna kawo wato ad-darmak ad-darmak shine ad-daqiqul huwari gari fari a garin Madina babu wannan to in an kawo wannan abinci ne na mai hali sai ya sai sai ya koya abinsa to shikenan da shi rifa'a ya sai wannan akwai waɗansu ana ce musu banu ubairik su banu ubairik suna tare da wannan bawan Allah a cikin gida guda ko kuma suna tare da waɗansu mutane a cikin gida guda sai suka je ɗai daga cikinsu su uku domin akwai wanda ake cima bashir akwai wanda ake cima bishir akwai wanda ake cima mubashir to waɗannan mutanen guda uku banu ubaidat ne sai ɗaya daga cikin su wanda ake cima bashir ya je sato waɗannan kayan ya ɗebo wannan gari da makaman da a cikin wannan garin ya taho da su to yanzu da ana bincike ana bincike su waɗanda aka yi masata an gane ni shi am wanga rifa'a sai ya gaya ma ɗan ƙaninsa ko ɗan iyayensa ƙata da bin zai cewa an yi mini sata da ya je ya ce an yi min sata sai je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an yi musu sata kuma suna ganin ga mutanen da suka yi wannan sata to da aka zo aka yi bincike a gidan an gane ni sai aka ga aka zo su banu ubairik an kace musu to sata aka yi kuma gidan ba su kaɗai bane sai suka duba suka duba sai suka ce a'a akwai wani da ake ce ma labid an gane ni wani mutum da ake ce ma labid mutumin kirki ne labid bin sa'ad suka ce shine ai ya dauke wannan abin shine ya sace kaga dama fara'u bai son alanka aza mai sata alanka hawa mai sata sai lanka hawa wani yace ga wanda ya sata bayan an yi bincike an yi bincike shi labid da aka ce shi ya sata sai dobo ta kobi yace wallahi duk wanda yace ni ni sata ina ɗebe mai kai kak sai suka ce a bari a ci gaba da bincike dai a gani ana tafiya duk sai aka bincike mutanen gidan sai aka gano tabbas waɗannan kayan suna ga waɗanda banu ubairik ɗin daga gare su ne don an gano babu wanda ya ɗauke shi kuma su sun ki barin a bincike su amma yanzu da suka ga an kai haka sai suka tai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu wani mutum wanda in ya hada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kira ne Usair bin Urwa sai suka hada tawaga suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce qatada an gane ni dan Nu'man ya zo ya lanka famuna sata ya ce an yi sata kuma ya zargi mutanen kirki kaga su aka zarga amma sun ce an zargi mutanen kirki tunda su ne suka ce waɗancan su suka ɗauka don su koyi kawunan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire kata da yace menene ka gaya min daga farko ka ce an yi muku sata kuma daga baya an ce mutanen kirki ne kuka je kuka azama wannan sata sai kasa da ya ce wallahi na ji kumya kan wannan abin domin na zo na mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana shikenan bayan ya koma sai amma ya tambaye shi ammin shi babban shi ya tambaye shi menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ka akan shi yace kaji kaji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun tuhumci mutanen da suke da mutunci amma ba a yarda ba dan haka alƙali in an ka kawo tuhumar mutane na gari sun aikata abu kaza kuma ba ɗabi'a sota ba to wanda ya kawo ƙarar su ɗaure shi ake yi saboda kullum ana son a ɓata sunayen mutane na gari ba a yarda da wannan tuhuma kai tsaye an gane ko shikenan shi wannan sai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana bayan ya kuma zuwa ga babban sa babban sa yace it yace shi yayi gurin da ma dukiya taita ya bayar kyauta ko ya rasa wata dukiya tai wato wani sashi na dukiya tai da bai gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an yi ma babban shi saka ba sai babban nashi ce wallahu almusta'an Allah shine mai taimako sai waɗannan ayoyin suka sabka don saboda su bayyanar da su waye suka yi sata ko da aya ta bayyana cewa waɗannan mutane su suka yi sata shi bashir kin ga dama munafik ne ya kasance yana yin wake sai ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya musu hija zambo sai ya ce ai kabila kaza tace kabila kaza tace kaga yana son ya hada rigima ko ba haka ba yanzu da al'amarin shi ya bayyana sai ya gudu ya fita ayoyin da za su zo za su yi bayani kan shi wajen umman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda an nuna mana lokaci yayi gobe in Allah ya so za mu tashi akan wannan kissa da wannan bayani dan saboda wato sababin nuzul ya fito ga fili mu samu fahimtar sa abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh